والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن إلكو سبحانه وتعالى سابو كان الندامة عن إركبهم كنا إرغو ليلة يوم السبت أسبتو زارو كان غوافكن دا rajaba hando a zari tacanta kan si gini ce e, matini gini wai zeno hando in kuna irin kyarku bai nan gojin gare albarkantuwa ne dokan gati masjid khadija e, iri wani daura kai irga do nagate lokaci ka lokaci a yi mila ka wani ngano gati daura guwanta insha Allah wadin sai dir koi ba e, daura ga koi da gina fondo wani wora tirihin kano gono kan iga borai cewan din da daurara tirgina ngano gati arba'una nawawiya arba'una hadithun wa ngano gati tirgina tirin kanta ngano gati al-mukhtasar al-akhdari o tirai wono di irko ba irga kokari ga cercewan din da tirgina kan gati arba'una nawawiya sheikh docteur murtada nganoga cawandi mukhtasarul akhdaro mo irnoga kayda cawandi ngo inchallah woni sergine alfaga si fale tafaddal mashkuran majura siggo ago koy voilà
kujuran ya yi abin ga إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يهكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki wanda ya sake ba mu dama ta haɗuwa a wannan masallaci wanda ake kira da khadija bintu khuwailid inda muka haɗu a karo na biyar a cikin wannan daura muna roƙon allah maɗaukaki ya waffaka mu ga baki ɗaya ga abin da yake so yake yarda da shi littafin da za mu karanta kamar yadda sheikh suleiman ya gabatar shine al'arba'un na al'imam annawawi rahimahullah الإمام النووي يحيى ابن شرف ابن مري أبو زكري زكريا النووي وندا أكايفا هجرتنا da shekara 641 wanda kuma ya rasu hijira tana da shekara 676 yana shekara 45 wannan littafin littafi ne wanda ya samu hidima wadda take mai yawa daga malamai tun daga wallafa shi har zuwa yau malamai ba su gushe ba suna yi wa wannan littafin mai albarka hidima ta ɓangaren sharhin shida abin da ya kama da haka don haka littafin sunan shi al'arba'un ko al'arba'in kitabul arba'in fi mabanil islam wa ƙawa'id al'ahkam amma ya yi shahara da al'arba'un na nawawi kamar yadda za mu gani a cikin muƙaddima arba'un malamai da yawa sun yi ta rubuce-rubuce akan akan arba'un ma'ana hada hadisai arba'in ko sama da arba'in kaɗan amma ana kiransu da arba'un ala kullum muna son mu karanta littafin gabaɗaya in ya sauƙaƙa don haka za mu taƙaita wajen wajen sharhin bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillahi rabbil alamin
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله, وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد لا شريك له له الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمست... للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلواته وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد
يأتي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا بودا دا بسملة سبودا رسائل أنا بودا سودا بسملة wannan ko kamar saƙo ne wanda yake yi ga dukkan musulmi don haka ya buɗa shi da basmala khutba ana buɗa ta da hamdala karatun ƙur'ani ko ana buɗa shi da isti'aza sai bismillahi da sunan allah allah shine asalin dukkan sunaye na allah wanda suke koma sauran sunayen suke koma gare shi ya sa misali ka muke cewa yana daga cikin sunayen Allah kaza amma ba akasi ba bismillahi nan aljar wal majrur yana da muta'alliq wanda nan ana kaddara shi da abinda ya dace da abinda mai basmalar yake yi nan misali karatu ne ganin da sunan Allah za mu fara karatu wanda zai rubutu da sunan Allah yake fara rubutu wanda zai shiga masallaci da sunan Allah zai shiga masallaci kenan dan ya dace da dukkan abinda abinda mutum yake yi nan neman taimako ne da albarka da wannan suna na Allah wanda shine wanda asalin dukkan sunaye na Allah madaukaki wanda ya kumshi sifa sifa ta uluhiyya mana ta cancantar bauta ga baki daya yanda babu wani wanda ya cancanci bauta ban da shi ar-rahman nan shi ma wani suna ne daga cikin sunan Allah ar-rahman da ar-rahim dukan sunaye ne daga cikin asma'ullahi al-husna wanda suka kumshi sifofi na rahma ko sifa ta rahama dukkan su biyun sun kumshi sifa ta rahama domin dukkan sunayen Allah babu suna jamid sunan da baya da ma'ana dukkan sunayen shi sunaye ne waɗanda sun kumshi sifofi ar-rahman da ar-rahim duka abin da sun kumshi sifa guda ne ita ce sifar rahama sai dai malamai suna bambanta tsakaninsu ta huskoki wasu suna cewa ar-rahman shine wanda rahamar shi ta haɗe kowa da kowa kowa da komi ma'ana kahuri da wanda musulmi duka za su shiga cikin wannan rahama ar-rahim kuma takaitattar rahama ga mumine a ranar lahira wasu kuma suna ta a ar-rahman ta huskar sifantuwa Allah da sifai ar-rahim kuma ta huskar sabkar rahama akan bayi mun gane ko ya ce alhamdulillahi rabbil alamin nan kaga ya yi koyi da alkur'ani mai girma bayan basmala ya zo da aya ta harko ta cikin wannan mai suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah alif da lam malaman na hausa na ce ma'anarta al-istighraq ma'ana haɗe dukkan dangogin abin da ta shiga a ciki kalmar da ta shiga a cikinta nan alhamd shine yabo alif wallam kenan dukkan yabo ga baki ɗayan shi menene yabo yabo shine sifanta wanda kake yabon da kamala ka faɗi wani abu nashi wanda yake mai kyau shi ake kira da yabo nan kenan dukkan yabo ga baki ɗayan shi lillahi ya tabbata ga Allah li nan malaman nahu suna ta lil ikhtisas ma'anarta shine ikhtisas keɓantuwa kenan Allah kaɗai ya keɓanta da da wannan yabo wanda baya da iyaka ta yanda sauran halittu ga baki ɗayansu babu wanda yake da yabo ga abin ga wannan cikakke wanda ta kowata huska kama yana daga cikin yabo misali ka ce Allah shi yake arzitawa shi yake kashewa shi yake rayawa shi yake bamu shi yake hanawa kaga wannan ko annabi ne ko mala'ika baka iya sifanta shi da wa'annan abubuwan cewa shi ya halitta shi ya kaza yanan dukkan wani abin halitta yaban da ake mishi yabo ne wanda yake daidai wani abin ga yaban da ya dace da shi rabbil alamin ubangijin halittu ga baki daya saboda dukkan abin da ke da kwai ɗayan abu biyu ne in ma mahalicci ko kuma abin halitta dukkan wanda ba Allah ba abin halitta ne ya ce ƙayyumis samawati wal ardin shine wanda yake tsaye da da sammai sammai dukansu da da kasai guda bakwai dukansu Allah maɗaukaki shine yake tahiyar da su baya neman agajin kowa ya ce mudabbiril khala'iqi ajma'in shine kuma mai jujjuya halittu ga baki ɗayansu ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin shine kuma wanda ya turo da manzanni yabo na Allah maɗaukaki da aminci su tabbata a gare su ilal mukallafin ya turo su zuwa ga waɗanda suke mukallafin su ne aljannu da mutane saboda lihidayatihim wa bayani shara'i'iddin Allah ya turo su ne domin bayani na shirya domin shiryar da su zuwa ga abinda Allah maɗaukaki yake so wa bayani shara'i'iddin ya kuma saboda kuma bayani na shari'a ta addini ko shari'o'i na addini shine shiryar kenan wannan badal ne na abun ga bayan shara'uddin kin sune sune dai hidayar yace bidala'il alqat'iyya da dalilai waɗanda suke yankakku wa wadihatil barahin da hujjoji waɗanda suke a hili ahmaduhu ala jami'i ni'ami ina gode mishi ina yaban shi akan dukkan ni'imomin shi na ahmaduhu ma'ana shi ashkuruhu saboda ashukur shi yake zuwa muqabil an-ni'ma da dake ana itlaqin alhamd a wajen shukur kamar yadda ake itlaqin shukur wajen alhamd cewa as'aluhu al-mazida min fadlihi ina roƙon shi ya ƙara mini daga falalar shi wa karamihi da karamcin shi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ina kuma shaida cewa babu wani abun bauta wanda ya cancanci bauta in ba Allah shi shi kadai ba baya da abokin tarayya nan abin da yasa ake zuwa da zamiri na mufrad na mutum shi kadai saboda harkar shahada abu ne wanda ya shahi zuciya kenan mutum naka kadai kake iya hakikan cewa alwahidul qahhar wanda ke shi shi kadai yake shi shi kadai yake a cikin haƙoƙinsa alƙahar wanda kuma ya sifantu da ƙarhi na rinjaye wanda ya rinjaye dukkan dukkan komi alkarimul ghaffar wanda ke mai karamci karamci wanda baya da iyaka al-ghaffar mai yawan gafara wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida cewa muhammad bawa ne na Allah wa rasuluhu kuma manzo ne na Allah bawa ne na Allah kenan a cikin wannan kalma akwai raddi kamar yadda ya zo cikin hadisi haka abduhu wa rasuluhu akwai raddi ga waɗanda suke ɗaukar manzo alaihi salatu wassalam su bashi matsayin ubangiji wa rasuluhu akwai manzo ne na Allah akwai raddiga waɗanda su kuma ba su yi imani da shi ba wa habibu wa khalilu kuma masoyi ne badaɗayi ne na allah maɗaukaki afdalul makhluqin shi ne mafi falala daga cikin ababen halitta shine mafi mafificin ababen halitta shine mafifici Ate. aftalul makhluqin shine mafifici daga cikin ababen halitta wannan wasu malamai suna cewa abin da ya shi ne mutum ya takaita akan abin da ya zo a cikin nassi sayyidu waladi adam ko sayyidul anbiya wal mursalin amma afdalul makhluqin bai zo a cikin nassi na qur'ani ba ko na hadisi ba kenan mutum ya takaita ba wai korewa ba ne ba amma mutum ya takaita akan abin da ya zo a cikin ƙur'ani da sunna a cikin ƙur'ani da sunna bai zo da afdalul makhluqin ba al-mukramu bil qur'ani al-aziz aziz wanda an wannan karrama shi da ƙur'ani wanda yake mabuwayi wanda ita ce babba shine babban mu'jiza ta manzo alaihi salatu wassalam shi yasa yana daga jahilci wanda ke cewa kamar mai alburda da yake cewa inda launa sabat ayatuhu qadrahu ahyasmuhu hina yuda wannan menene yake cewa almuhimmu manzo inda manzo alaihi salatu wassalam inda ayoyin da aka bashi wai inda sun dace da da matsayin shi da in an kiraye suna annabi da sai matacciya tashi kenan a wajen shi wannan ya fi ƙura'ani shi ko wannan abin ga khata ne wanda yake fada babu wata mu'jiza wadda aka ba manzo alaihissalatu wassalam wadda ta kai ƙura'ani al-mu'jizatil mustamirra ala ta'aqub as-sinin qur'ani yahi a ce an in an karan an hadu suna matacce zai tashi al-mu'jizatul mustamirrati ala ta'aqub as-sinin mu'jiza wadda take wadda batta yankewa diyan da lokaci ya tattanza وبالسنن المستنيرة للمسترشدين Allah kuma ya karrama shi da sunnoni waɗanda suke masu haskakawa ga waɗanda suke neman shiriya al-makhsusu bi jawami'il kalim wanda aka keɓe shi da aka keɓance shi da jawami'il kalim jawami'il kalim su ne kalimomi waɗanda takaitattu amma suna da ma'ana masu haɗi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce utitu fawatihul kalim wa jawami'ahu wa khawatima Allah madaukaki ya ba manzon shi jawami'ul kalim kalima kadan kalimomi kadan waɗanda suke masu ma'ana da yawa wa samahatid din da kuma Allah ya karrama shi da addini wanda yake mai sauki wanda babu kumci a cikin shi wanda dukan shi sauki ne salawatullahi wa salamuhu alai yabo na Allah madaukaki da aminci su tabbata a gare shi wa ala sa'irin nabiyyin ga kuma dukkan sauran annabawa wal mursalin da manzanni wa ali kullin da alaye na dukkan su wa sa'iris salihin da dukkan sauran salihan bayi al ala ana nihi da shi wani gamin alaye mazawa na abun ga waɗanda suke na jini wani gamin kuma ana nihi da su dukkan mabiya kamar yadda Allah ya ce wa yau matakomu sa'a a da khilu ala fir'aun a shaddal adab ma'ana nan ana nihin mabiyan shi ya ce amma ba'ad
فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه الله فقيها عالما وفي رواية وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرفه وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن مبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر الآجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني والدار والدار القطني والحاكم وأبي وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين لا يحصون
والخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين وقد استخرت الله تعالى في جمع في جمع أربعين حديثا ابتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام
yace amma ba'd bayan haka faqad ruwina an ali ibn abi talib ruwaito mana daga ali ibn abi talib ruwina ko rawaina ko ruwina waje uku ke da kwai kana so ka same shadda kana so ka hudda shadda akan akan wawo in kana so kuma rawaina rawaina يأتي عن علي بن أبي طالب دق علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود دا معاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات أتيتا هنيوني وإن دسكي ما سياوة حديث إسنادي وإن دسكي ما سياوة بروايات متنوعات دا روايوي وإن دسكي دبن دبن مبنبنتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ya manzo alaihi salatu wassalam ya ce man hafiza ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha dukkan wanda ya kiyaye wa al'ummata hadisi arba'in daga cikin al'amurra na addininta ma'ana hadisi arba'in wanda suka shahi al'amurra na addinin na addini ba'athahu Allahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama ranar tashin kiyama Allah madaukaki zai tada shi a cikin jama'a ta malamai wayanda suke faqihai yace wa fi riwayatin a cikin wata riwaya ba'athahu Allahu faqihan alima Allah zai tayar da shi faqihi alim masani wa fi riwayati abi darda cikin riwaya abu darda wa kuntu lahu yawmal qiyamati shafi'an wa shahida ranar tashin kiyama zai kasance mashi mai ceto wa shahidan da kuma mai shaida wa fi riwayat ibn mas'ud a cikin riwaya ibn mas'ud qila lahu dukhul min ayyi min ayyi abwabil jannati shit za a ce da shi ka shiga aljanna ta ko ta koha kaga dama daga cikin kohohin aljanna wa fi riwayat ibn umar a cikin riwayar ibn umar kutuba fi zumratil ulama za a rubuta shi a cikin tawaga ta malamai wa hushira fi zumratil shuhada za a kuma tayar da shi a cikin jama'a ta shahidai ya ce wattafaka al-huffaz ala annahu hadithun da'if dukkan manya-manyan malamai mahardata na hadisi sun yi ittifaki akan cewa wannan hadisin hadisi ne wanda yake mai rauni wa in kathurat turuqu ko da dai hanyoyin shi sun yawa ko da cewa ya zo ta hanyoyi masu yawa duk da haka ya ce malamai sun yi ittifaki akan cewa hadisi ne mai rauni sai dai ittifakin da limamin nawawi rahimahullah ya kawo malamai sun ce ittifaka nan akwai abin dibi cikin shi saboda akwai wanda wanda suka inganta hadisin yanan zancen ittifaki da al'imam nauyi ya ya hakaito ittifaki ne wanda ba tabbatacce ba ne ba saboda akwai abu tahir as-silafi wanda kahin al'imamin nawawi ya rayu a cikin al'arba'in albuldaniya ya ingantar da hadisin yanan babu ittifaki tsakanin malamai lalle jumhurin malamai akan cewa hadisin da'ifi ne kuma maganarsu ita take da ƙarfi amma akwai saɓani akwai wanda suka inganta hadisin daga cikin malaman da suka gabata abu tahir as-silafi rahimahullah ya ce wa sannafa ulama'u radiyallahu anhu ya ce malamai sun yi wallafa Allah yarda da su fi hadal babu a cikin wannan baban wani babi baban rubuta hadisi arba'in hadisi arba'in wanda suka shahi addini ma la yuhsa min al-musannafat sun yi wallafe wallafe wayanda ba iya kididdige su ba iya kaiwa ƙarshen ƙididdiga su mana suna da yawan da abin rubuce-rubuce wanda suke da yawa ya ce fa'awwalu man alimtuhu sannafa fihi abdullahi bin mubarak ya ce a sanin shi mutum na harko wanda ya fara hada hadisai arba'in shine abdullahi bin mubarak almarwazi al'imam wanda yake sananne ne thumma muhammad ibn aslam at-tusi bayan shi sai muhammad ibn aslam at-tusi al'alimin rabbani malami na Allah ya ce thumma al-hassan ibn sufyan an-nasawi bayan shi al-hassan ibn sufyan an-nasawi وأبو بكر الآجري ده أبو بكر الآجري غالبا أبو داود وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني والدار قطني ده دار قطني والحاكم ده الحاكم وأبو نعيم ده أبو نعيم أبو نعيم نانا نهن wanda ya zo daga baya ba ba malamin bukhari ba akwai abu nu'aim al-fadl ibn dukain ba shi ake ne ba abu nu'aim ahmad ibn abdullah al-asbahani mai hilyatul auliya wa abu abdurrahman as-sulami abu abdurrahman shi ma na ana nihin wanda ya zo daga baya ba ba wancan wanda ke tabi'i ba wanda yake riwaya wanda yake ta hanyar shi ake ruwaito abin ga wannan riwaya hafs ba shi ba wa abu sadin ilmalini da abu sad ilmalini wannan mai tabakatar sufiya shine abu abdurrahman as-sulami bayan wancan yake abu sadin ilmalini wa abu uthman as-sabuni da abu uthman as-sabuni wa abdullahi bin muhammad الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين da jama'a waɗanda suke masu yawa cikin waɗanda suka gabata da waɗanda suka zo daga baya yanan suna da yawa waɗanda suka rubuta suka hada hadisai arba'in imma a cikin wani babe ko kuma wanda ya shahi babuka daban-daban
وقد اتفق العلماء على جواز الحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم نذر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ثم من العلماء من, من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الكتب وكلها مقاصد الصالحة رضي الله عن قاصديها وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك ثم ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي في صحيحي البخاري ومسلم وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفضل تفويدي واستنادي وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة
يتي وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثا يناي استخارة ناروك الله مدوككي جمد هدا حديثي قدا أربعين اقتداء بهؤلاء الأئمة إنا ميكوي دواء من يمن malamai al'alam wa huffazil islam manya-manyan maharrata na hadisan na hadisai wa qad ittafaqa al ulama ala jawaz al amali bil hadith al da'if yace malamai sun yi ittifaki akan halaccin aiki da hadisi da'ifi fi fada'il al a'mal a cikin fada'il al a'mal fada'il al a'mal sune abinda ke kuma hadisan da ke kwadaitarwa ko tsoratarwa game da wani aiki wanda ba a cikinsu ba hadisan da ke magana kan hukumce-hukumce ba imam nawawi rahimahullah ya yi hikaye ittifaki a nan ma sai dai ittifakin nan da ya hakaito ittifaki ne wanda ba tabbatacce ba ne ba saboda akwai saɓani a cikin masala aiki da hadisi da'ifi a cikin fada'ilal amal lalle magana jumhurin malamai akan halaccin aiki da hadisi da'ifi amma da sharuɗa sharaɗi na harko kai kasance hadisin yana raunin shi yana da yana da rauni kwarai kamar yanzu hadisin makaryaci yana raunin shi yana da yawa ko kuma wanda ake tuhuma da ƙarya ko kuma wanda kurakuran shi sun yawa kurakuran shi sun yawa wannan duka raunin su yana da yawa sa'annan kuma ya kasance hadisin wannan abin da ke cikin hadisin ya tabbata ko kuma yana da asali wanda ake wanda ake aiki da shi sannan suna cewa kar mutum ya kudurce tabbatuwar shi lokacin da yake aiki da shi wannan maganar jumhurin malamai kenan akwai malamai kama su al'imam al-bukhari muslim ibn al-arabi da makamantansu wanda wanda su suka ta akan cewa hadisi da'ifi ba aiki da shi a cikin hukumce-hukumce kamar yadda ba aiki da shi a cikin kwadaitarwa da tsoratarwa yanan akwai waɗanda suka saba hikayar da al'imamun nauyi rahimahullah na ittifaki hikaya ce wadda ba ta tabbata wadda ba ta tabbata ba yanan sannan kuma magana mafi inganci shine hadisi hadisi mai rauni ba aiki da shi ba aiki da shi la a cikin hukumce-hukumce haka ba aiki da shi a cikin fada'il al'amal saboda abu hadisan da suka tabbata daga annabi alaihi salatu wassalam sun wadatar daga mabukaci wasu hadisai a cikin kowane babi ya ce wa ma'a hada falaisa a timadi ala hadar hadith ya ce tare da dukkan wannan hadisin da ya kawo da ittifafin da ya yi hikaya na aiki da hadisi mai rauni a cikin fada'il al'amal dogonan shi ba akan wannan hadisin bane ba bal ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam yace bal dogonan shi akan hadisai waɗanda suke tabbatattu wanda suka zo daga manzo alaihi salatu wassalam wanda daga cikin hadisan nan manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa liyuballighi shahidu minkumul ghaib liyuballighi shahidu minkumul ghaib eh wanda wanda yake nan ya isar ga wanda wanda bayanan ina mahallin shahid anan mahallin shahid liyuballighi shahidu minkumul ghaib ya kawai yace dogaran shi ba akan hadisin hadisin wancan ba tare da cewa abin ga malamai sun yi ittifaki akan aiki da hadisi wanda yake mai rauni a cikin fada'ilul amal amma bai dogara da wannan hadisin ba wajen wallafa wannan hadisai guda arba'in ya ce dogaran shi akan hadisai ingantattu ne kamar ya kace hadisi na harko liyuballighi shahidu minkum al-ghaib ina mahallu shahid a ciki a'a anan da ya kawo wannan magana menene abun ga mahallin shahid abun ga da wajen abun ga mekir suna na kawo shi na kawo hadisin menene mahallin shahid tabligh kenan arba'in hadisin hadisan na arba'in da ya wannan suna shiga kalkashin isarwa isarwa annabi ya ce wanda wanda yake nan isar da wanda ma'ana wanda hadisi ya zo gare shi isar ga wani wanda ya ji hadisin ya isar ga wani shi ma ya wallafa hadisan guda arba'in domin ya isar da su zuwa ga mutane ba ba dogaran shi bai kasance akan wancan hadisin da da yake da rauni ba yace wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam da hadan manzo alaihi salatu wassalam naddara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha naddara Allahu ra'an Allah Ubangiji ya asalin wannan magana laf- eh, lafazin hadisin naddara labari ne Allah ya haskakar da huskar mutum wanda sami a makalati wanda ya ji magana ta fawa'aha ya fahimce ta fa'addaha ya isar da ita kama sami aha kamar yadda ya ji ta Eh, nan labari ne labari ne wanda tana iya yan- abun yana iya ɗaukar eh, ma'ana addu'a saboda addu'a annabi alaihi salatu wasalam da labarin shi duka abu guda ne kenan nan allah ya haskaka huskar wanda ya ji magana ta ya fahimce ta sa'annan ya isar da ita kamar yanda yanda ya ji ta ina mine- ina mahallin shahida nan ko wajhul istishhad أه؟ أه؟ فأداها محل الشاهد فأداها كما سمعها يا إسد إتا كمريان ديجي وجه الاستشهاد أما واضح يتي ثم من العلماء يتي تكما لمي من جمع أكوي وين وين دسك هذا الأربعين حديثة أربعين في أصول الدين a cikin usuluddin ana baban da baban aqida wa ba'dhum fil furu wasu kuma sun hada hadisai 40 a cikin furu furu abinda ya shahi aikace aikace na ibada kamar sallah azumi zakka da sauransu wa ba'dhum fil jihad wasu kuma sun hada hadisai 40 wanda suka shahi jihadi wa ba'dhum fi zuhud wasu kuma sun hada a cikin baban zuhud wa ba'dhum fil adab wasu kuma a cikin ladabba wa ba'dhum fil khutab wasu cikin khutubobi yace wa kulluha maqasidu salihah radiyallahu an qasidiha yace dukkan wa'annan manhohin da malamai suka hada hadisai 40 a cikin su duka manhohi ne wa'anda suke masu kyau Allah ya yarda da da su wa'anda suka yi nihin amfanar da al'umma da wa'annan wa'annan hadisai nan kaga yana daga cikin ladubba ladubba ka ba sai kar mutum ya ya koshe duka abinda abinda ya gabace shi ba dole sai ka sai ka koshe abinda ya gabace ka ba sa'annan naka ya kasance na kirki ba kaga ya yabi wa'anda wa'anda suka gabace shi wa'anda suka hada hadisai 40 yace duka manhohin da suka yi manhohi ne wa'anda suke masu kyau Allah kuma ya karba musu Allah ubangiji ya yarda da su yace amma wa qad ra'aytu jam'a arba'ina ahamma min hadha kulli yace naga in hada hadisai 40 wa'anda sun yi muhimmanci fiye da dukkan wa'annan manhohi da aka wallafa hadisai 40 a cikin su wa hiya 40 hadithan sune in hadisai guda 40 mushtamila ala jami'i dhalik wanda za su hade dukkan wa'ancan manhohin akwai a cikin shi aqida akwai furo akwai adab akwai zuhud akwai jihad dukkan babuka na addini gaba daya zai dunkule su a cikin ko za su haɗu tattaro su a cikin wayannan hadisai guda 40 wa kullu hadithin minha qa'idatun azima min qawa'iddin kowane hadisi in ka ɗauka daga cikin wayannan hadisan za ka same shi ƙa'ida ce wadda take mai girma daga cikin ƙa'idodi na wannan addinin قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه malamai sun sifanta shi da cewa musulunci yana yana jujjuyawa a kan shi au huwa nisful islam ko kuma an sifanta shi da cewa rabin musulunci ne au thuluthuhu ko kuma sulusun musulunci gabaki ɗaya ne au nahu dhalik ko makamancin haka kana hadisan da zai hada hadisai ne waɗanda suke jawami na jawami'ul kalim wanda wannan lafuzansu kaɗan ne amma ma'anoninsu suna da haɗi wanda kowane hadisi za a iya wallafa littahi a kai ce sun ma'altazimu fi hadi al'arba'in nan yana bayanin manhajin shi da irin hadisan da ya tattaro a nan a cikin wannan littafin ya ce sun ma'altazimu ina lazamta wa kaina fi hadi al'arba'in a cikin wa'in nan hadisai arba'in an ta kuna sahiha su kasance hadisai ne waɗanda suke ingantattu na yana nihi da ingantattu hadisai abin ga sahihai da hasana ma'ana hadisan da ake aiki da su waɗanda suke sun tabbata daga annabi alaihi salatu wasalam haka kuma haka ne kuma duka hadisan da ya kawo hadisai ne waɗanda tabbatattu ne da da ke a cikin wasu kama hadisai guda biyu wasu abin akwai saɓani na malamai wannan baya wuce saɓani wanda zai iya abkuwa tsakanin malamai a cikin masaloli waɗanda ya halitta a yi saɓani a kai kamar yadda hadisan za su zo ya ce wa mu'uzamu hafi sahihai bukhari wa muslim mafi yawan hadisan suna cikin sahih bukhari da sahih muslim kamar hadisi wajen 29 duka suna cikin bukhari da muslim ko kuma ɗaya daga cikinsu ya ce wa azkuruha mahdufat al-asanid ina wannan zan koro hadisan nan zan ambata su ba tare da kawo isnadinsu ba ba tare da kawo asani da nawa innan hadisan ba liyashula hifdhuha dan har da wannan hadisan ya saukaka wa ya'umma lintifa'u biha sannan kuma amfanuwa da wannan hadisai ya haɗe kowa da kowa insha Allah ta'ala in Allah madaukaki ya so thumma utbi'uha bi babin fi dhabti khafi alfadhiha yace bayan haka zan bibiyi wa'annan hadisan da wani babi wanda wannan baban yana dabtin khafiyi alfadiha daga cikin lafuzan littahin wanda suka zo a cikin hadisai lafuzan da suke buƙatar a yi dabtinsu menene dab shi ne ka haɗi yadda ake karanta su inda damma ne da kasra da wannan wannan abin da alƙawalin da al'imamin nauyi rahimahullah ya ɗauka ya cika wannan alkawalin ƙarshen littafin akwai babe wanda a cikin shi ya yi zaftin alfad sai dai ba dukkan nusakh galibin nusakh inda ke hannunmu babu wannan baban amma wannan nuskar da ke hannuna akwai akwai baban kamar yanda yanda zai zo kowane hadisi akwai kalmomin da al'imam nawawi rahimahullah ya yi zaft yace wa yanbaghi li kulli raghibin fil akhirati an ya'rifa hadhihi al ahadith yace ya kamata ga dukkan wanda yake da kwadayin lahira ya san wayannan hadisan wayanda ya koro a cikin wannan littafin hadisai guda guda nawa 40 to 40 da aka da aka ce 40 saboda wajen larabawa su suna da abin da ake kira da wannan abin ya wuce in ya wuce goma bai kai bai dora da bai kai arba'in da shidda ba suna kiran shi arba'in misali goma goma sha biyar duk suna iya kiran shi goma in ya wuce biyar bayan goma sai su haɗe shi da goma na gaba mun gane ko jabir ko abin ga wannan kasar wannan hadisan da ke cikin shi hadisai 42 ne 42 ala wajhil ijmal a dunkule idan aka fayyace kuma hadisai 40 hadisai 43 ne wannan hadisan kuma hadisai ne dukansu kamar yadda al-imam an-nawawi rahimahullah ya faɗa hadisai ne masu muhimmanci wanda wannan kamar yadda ibn rajab rahimahullah ya abun ga ya faɗa hadisai ne wanda ibn salah ibn salah shi ya yi imla'in hadisai 26 wanda ya kiraye su da al-ahadithul kulliya ahadithul kulliya ibn nawawi da yazo ya kammala su suka kai 42 kahin ibn salah kuma ibn sunni shi ya fara shi ya fara hada su ya fara hada hadisan kenan bayan ibn sunni ibn salah ya zo ya ci gaba da aikin bayan shi nawawi ya zo ya kammala su 42 bayan nawawi ibn rajab ya zo ya ƙara hadisai takwas suka zama hamsin sai ya sharhinsu a cikin littafin da ya kiraya da jami'u al'ulum wal hikam wanda shine mafi kyawun sharhuka na al'arba'un babu sharhin da ya kai wannan sharhin yace limashtamalata alaihi min almuhimmat saboda abinda wayannan hadisai suka kumsa na daga abubuwa masu muhimmanci wahtawat alaihi min at-tanbihi ala jami'i at-ta'at da kuma abinda ke ciki na tanbihi da fadakarwa game da dukkan abinda ke ta'a ne wadhalika zahirun liman tadabbara yace wannan abu ne wanda yake bayyananne amma ga wanda ya tsaya yayin lissahi game da wayannan hadisan wa alallahi alkarim itimadi dogaro na ce akan ga Allah madaukaki ne wanda yake mai karamci wa ilaihi tafwidi wastinadi kuma ina mika al'amura na zuwa gare shi kuma akan shi madogara ta take walahul hamdu wan ni'ma shi yake da dukkan yabo shi ya cancance shi wan ni'ma dukkan wata ni'ma kuma tashi ce shi yake bayar da ita ga wanda ya so wa bihi tawfiq wal'isma kuma taufiƙi daga allah maɗaukaki yake wal'isma da kuma kariya yana allah maɗaukaki shi yake waffaka wanda ya ga dama shi kuma yake kare wanda ya ga dama daga haɗawa cikin kuskure
الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكبها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزباح البخاري الجوفي وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن المسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة
يأتي الحديث الأول حديث نهركو عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأنكر بوانا حديث دقى أمير المؤمنين أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب حفص عمر بن الخطاب عمر ابن الخطاب شيني نهركون دا كما إطلاق أمير المؤمنين أمير المؤمنين أبنغا على ميكر سنة وندكي مطلق akwai amir na jeshi da abubuwa da makamantan haka amma amir al-mu'minin na muminai gabaki ɗaya umar radiyallahu anhu shi ne na harko wanda aka ma wannan lakabin shi ne khalifa ta na abubakar radiyallahu anhu bayan rasu abubakar shi ya jagoranci musulmi wanda ya yi shekara goma sha uku yana khalifa sana zamanin shi an samu futuhat da yawa a lokacin shi musulunci ya yadu shi ya karya dauloli abin ga manya-manya na kahurci kama faris zamanin umar radiyallahu anhu aka buɗe faris shi ya sanya ko kuma yana daga cikin sirrin da ya sanya rawafid suke kin umar radiyallahu anhu saboda shi ya karya daular su ta ta farisawa a cikin sahabbai ma babu wanda suke ki kamar umar radiyallahu anhu shi ya sanya wani yake cewa ya ce lokacin umar yana raye suna jin tsoron shi ba sa haduwa da shi haka hatta bayan mutuwar shi bayan mutuwar shi suna suna wannan daga an ce ma watan ramadan ya fara saboda wai bida su wajen suna ce tarawih bida ce umariya shi yasa dai inda dan shi'a yake inda ake inda ake tarawih gudu yake bar gurin yaje inda babu babu tarawihi ba sa son suna da umar radiyallahu anhu ya raya abu hafs alkunyar shi ce tare da cewa baya da ɗa mai suna hafs kamar yadda muka sani alkunya mutum yana iya yin alkunya ko da baya da ɗa kamar yadda aisha radiyallahu anha ake kiranta da ake mata alkunya da umu abdullah khalid ibn al-walid ana mashi alkunya da abu sulaiman baya da ɗa sulaiman umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yati naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyat yace kadai ayyuka suna tare da niyoyi suna tare da niyoyi ta wata huska ta huskar yin aikin samar da aikin ko kuma ta huskar ingancin aikin ko kuma ta huskar karbuwar aiki wannan abubuwa guda uku ne kama babu aikin da za ka iya sai da niyya ake nihi ko kuma babu aikin da yake inganta sai da niyya ko kuma babu aikin da yake karbuwa sai da niyya kaga in muka dau na akwai malaman da suka tayi akan cewa ai babu aikin da baka zaka iya sai da niyya akwai wanda suka ce a babu aikin da yake inganta sai da niyya akwai wanda suka ce babu aikin da yake karbuwa sai da niyya amma abin da mafi yawan mutaakhirin suke akai shine babu aikin da ke inganta sai da niyya yana idan niyyar ta inganta aikin sai inganta niyya bata inganta ba aiki baya inganta menene bambanci tsakanin inganta da karbuwa a tana yawa inganta kun ba a karbe shi ba innama ya taƙabbalullahu minal muttaqin yanzu misali in muka ɗauka sallah wanda ya zo ya sallah a zahar ka gan shi ya zo ya yi ta a nitse ya yi ta wannan duka abubuwan da ake bukata cikin sallah ya yi faƙihi zai ce wannan sallah shi ta yi ko amma karɓuwa eske ya san da aikin ya karɓu ko bai karɓu ba annabi alaihi salatu wasalam ya ga wanda ya zo ya sallah ya ce ka abun ga irji fa salli fa innaka lam tusalli saboda mai hukumci ne nan da ainihin zahirin sallar bata inganta ba bata inganta ba ce namal amal bin niyat kenan ayyuka suna inganta ne da da ingancin abun ga niyya idan niyya ta kasance ingantatta aikin sai ya inganta to me ake kira da niyya niyya shine abin da mutum zai kudurce a cikin zuciyar shi in ma ya shahi bangaren wanda ake ma aikin ko kuma aikin da ya nihin yayi malaman aqida idan suna aiki suna magana akan niyya suna nihin wanda ake nihi da aikin kamar wanda ya saboda Allah kenan wannan niyyar shi niyyar shi saboda Allah malaman fiqh idan suna magana suna nihin da suna nihi da niyya abin da ke rarrabe tsakanin ibada da al'ada ko kuma abin da ke rarrabe tsakanin ibada guda biyu mutum biyu suna sallah kusan juna kowanne ya yi raka a biyu muke bambanta wanda yake nafila da wanda yake sallah asuba niyya kenan wannan ita ce abin ita ake kira niyya niyya kuma aiki ne na zuciya niyya ba ta da alaka da da halshi bal mutum ya hode ta da halshe bid'a ne bid'a ne saboda so da yawa mutum zai hode abu da halshen shi amma niyya a zuciya ba haka take hodi ba ba ta haka take take nihi ba idza ja'aka almunafiquna qalu innaka qalu inna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun kaga suna hodi da harshen su munafikai suna suna cewa la ilaha illallah amma da ke zuciyar bata hoda ba niyya kuma aiki te na zuciya idan zuciya bata hoda ba ko da harshe ya hoda aikin banza ne kenan innamal a'mal binniyat kadai ayyuka suna inganta ne da ingantuwa ta niyya mun gane ko wa innama likulli imri'in ma nawa kowane mutum kadai yana da a cikin abin da a cikin aikin shi yana da abin da ya nuhata akwai bambanci tsakanin wannan jumlar da jumlar da ta gabata wasu malamai sun ce a ta'akidi ne na karfafa waccan jumla ce ta farko wasu malamai kuma suka ce a wannan wata jumla ce daban kuma wannan maganar ta biyu ita ce ta hi ƙarfi waccan jumla innamal amal bin niyat tana magana ne akan ingancin aikin nan kuma wannan jumlar ta biyu tana magana ne akan ladan su ma- masu yin aikin ko da eh, niyya ta inganta ladan mutane ba ɗaya ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa a cikin masallata akwai wanda sallar shi yake samun ladanta gaba ɗaya akwai wanda rabi yake samu akwai wanda sulusi akwai wanda ushiri yake samu kenan ko da aikin ya inganta ladan masu aikin ba ɗaya ba ne ba yana shan bamban hasaba ƙarhin niyyarsu nan kaga ka'ida ce wadda take kulliya wadda manzo alaihi salatu wassalam ya bada wadda tana shiga cikin dukkan ibadoji sai manzo alaihi salatu wassalam saboda kyawun eh, karantar eh, karantarwar shi iya karantarwar shi ya ba mu misali yace faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wannan misali ne guda wanda zaka iya kiyasin dukkan sauran ayyuka na ibada akan shi faman kanat hijratuhu wanda ya kasan- ya kasance hijir- hijirar shi ta kasance ilallah menene hijira shi hijira mutum ya bar kasar ya bar inda ba kasar kahurce ba ya ga gurin da ba ya da aminci amincin yin addinin shi ya tahi inda yake da aminci kamar hijirar da sahabbai suka yi daga makka makka lokacin nan gidan kahurci ne suka tai kuma wani guri na gidan kahu- wanda shi ma gidan kahurci ne habasha saboda mit saboda can za su iya yin addininsu ba tare da wata tsangwama ba tafaman kanat hijratuhu wanda hijirar shi ta kasance ilallahi wa rasulihi eh, ta kasance saboda Allah wa rasulihi na atf rasul me ake nihi da shi ya yi aikin saboda annabi eh in mutum ya aiki saboda annabi wannan ka- shirka ne ai eh me ake nihi da shi to ha eh ta'atan saboda abun ga biyayya ga annabi ko kuma saboda kasancewa da annabi ya kasance tare da annabi kenan bayan raban shi bayan rasuwa annabi alaihi salatu wassalam saboda ya kasance tare da sunnar shi dan me ya- ya sanya ya hijira Dab- saboda ya tabbaka sunna ta annabi alaihi salatu wassalam yace fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi sakamakon hijirar shi yana nan ga Allah Allah madaukaki zai bashi sakamako akan hijirar shi wa rasulihi kuma zai samu kasancewa tare da annabin ko kuma zai kasan zai samu eh, ka- eh, kasancewa tare da sunna ta annabi alaihi salatu wassalam wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wanda shi kwa hijirar shi da yayi saboda eh, wani abin duniya da yake son ya samu aw imra'atin yankihuha ko kuma wata mace da yake son ya aura sai fa hijratuhu ila ma hajara ilai sakamakon hijirar shi shine abin nan da eh, yayi hijira saboda shi in ya same shi to shine sakamakon shi idan bai samu ba kuma yayi bi babu yace rawahu imam al-muhaddithin manya-manyan malumma jagorori na hadisi eh, guda biyu abu abdullah muhammad ibn ismail ibn ibrahim ibn al-mughira ibn bardizba al-bukhari eh, al-ju'fi shi ya ruwaito shi al-ju'fi ba kabilar shi bace ba amma maula ne min mawali al-ju'fiyin
في في بعض الروايات يقول إلى دنيا وفي بعض يقول لدنيا هل هناك فرق بينهما؟
eh, ila duniya oh, في بعض الروايات لدنيا ما في فرق كله سواء آه. لكن ال- الصحيح من النسخ إلى دنيا آه. من نسخ الأربعين إلى دنيا يصيبها آه. الجوفي مكتبة باتكم أبن قبيلة الجوفيين وإنما مولاني من موالي الجوفيين amma wala kin shi ba wala na bauta bane ba ba kuma wala abun ga wala ne na na hilf ba wala ne na musulunci saboda ɗaya daga cikin kakannin shi ya musulunta a hannun ɗaya daga cikin jufiyin shi ya sanya aka dangana shi zuwa ga jufiyin wala asbab in shi guda uku ne kamar yadda muka sani akwai na bauta eh, wala itq akwai wala ah? na hilf na hilf kamar malik ana ce asl abin ga attaimi malikun baya cikin taimiyin asbahi ne amma ana dangana shi zuwa ga taimiyin wala hilf haka eh, wannan na uku wala islam kamar idan mutum ya musulunta a hannun wani ana iya ce- sanya shi baran shi baran shi ba na bauta ba bara na na musulunci saboda eh, ta hanyar shi ya musulunta wa abul hussein muslim ibn al-hajjaj ibn muslim al-kushairi an-naisaburi an-naisabur an-naisaburi nisba ne zuwa ga yankin suna naisabur wanda yake a cikin kasar iran kasar iran eh, fi sahihaihima a cikin wannan sahihansu guda biyu alladaini huma asahul kutubi almusannafa wanda su ne mafi ingancin littattafai wanda aka wallafa littattafai wanda aka wallafa lokaci ya- za mu tsira nan sai mun dawo ma yi da karkariya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik